العزة عما يصفون يا رب العالمين سلام أحمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الجنة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأكلوا تمدوا بها ولكن البر من تتقي وأتوا الزكاة من أبوابها وكفلها لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله في سبيل الله الذين يقاتلونكم آسفا ولا تعبدون إن الله لا يحب المعتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ولا تأكلوا أموالكم بالباطل بينكم بالباطل نعم ولا تدلوا بها إلى الحكام Allah yana hane cewa kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ai la ya kulu ba'dukum mala ba'din kar sashe ci dukiyar sashe bilbalili da haram sharan a shari'a kai kamar cin dukiyar mutane ka sarƙatar kamar sata wal gasbi da kwace wala tullu bi khayil hukam kar ku yi nuni da ita zuwa ga alƙalai bi hukumati ha min amwali da dukiyoyi ku dinga ba su rashawa da ta kudu don ku ci bitta hakumi da kaiwa hukunci ku ci dukiyan fariƙan ɗaifatun wasu yanki min amwalin nasu daga dukiyan mutane mutalabbisi na kuna masu cuɗanya bil ismi da zunubi wa antum alhali ku ta'alamu na kun san annakum mubdilu na ku aikin da kuke yi ba mai kyau bane barna ne ya salunaka ya muhammad suna tambayanka an ahilla ga jinjirin wata lima me yasa tabdu taqiqatan idan wata zai kama sai kama sirri dan karami summa tazidu sannan ta ta karuwa ta tamtali anuran har ta cika sama da haske sannan a ƙarshen watan ta'udu kama bada ta koma yadda ta faru me yasa la takuna ala halatin wahidatin wata bai zama hali dai kamar rana duk sanda za ka ga rana zai fito cikakkensa ne ya bada cikakkensa amma wata kwana sha biyar ya cika kwana sha biyar yana raguwa kullum ka ce masa dalili mawaƙitu jam'u mai ƙatilin nasi ai an kawo wata ne don a san lokuta ga mutane ya alimuna bi ha auqata zar'ihim wadanni ne za su san lokutan shuka wa matajirin da wurin tijara wa idadin nisa'im da kiddigan matansu wa siyamin da azuminsu wa ifsanin da shansu idan ba watanni ya kace wata ya zama kamar rana gaba daya to yaushe za a san watan haji ya kama yaushe za a san watan azumi ya kama yaushe za a san lokaci kaza wata kaza an je wuri kaza za a samu kayan fatauci iri kaza Allah ce na yi haka ne don kusan lokutan abubuwan والحاج لوقة حج أجبا على الناس أي يعلم بها وقته وأن رأسا لوقة لوقة حج بها لإتا ولو استمرت على حالة لم يعرف ذلك da a ce wata zai ci gaba kamar ranar haka ba amma saboda watan yana kamawa sai ka ji an ce shawwal zulqida zulhajji al-muharram safar rabi'a har zuwa ƙarshe walaysa al-birru ya biyu ta min zuhuriya daga cikin biyayya ko zo maɗakuna ta baya fil ihrami a cikin harma da an tan ƙubobi ha ku huwa kuna fita min hoto hujjuna kuna kuna kuna fita wata turkul ba ba kuma ba wannan yana faruwa ne wai idan mutum ya aikin hanyi ya fara da aiki zai yi aikin hanyi to ba zai shiga ta kofan gida ba sai kulle kofar gidan sai kuma ya huda ta baya ta can zai shiga ta can zai fita suna ganin wannan shine birrul biyayya Allah cikin biyayya wa kanu yafaluna zalika suna aikata haka ne wa yadhununa ko suna riya cewa haka birnin shine biyayya Allah ya ce walakin albarra amma azal barri ma abocin biyayya mani taqallaha wanda ya ji tsoron Allah bai sarki mukhalafatihi da barin saba ma Allah wa tunbiyu ta min awabiha daga yanzu Allah ya hana ku zo kofofi ku zo mataki min biyu min abuwa da kofofinta fil irami a cikin harma wa gairihi da wadansa yadda kuke shigan gidajenku ba ku yi harma ba yanzu ma ku shiga haka ku shiga ku fita ta wajen ba wai a koma ta baya ba Allah bai ce ba wata kwalla ku ji tsoron Allah la'allakum ko ko tuflihuna tafutuna za ku samu babban rabu ولما سن النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت يا إن أكثر النبي قبل لكن كعبة وسأل الكفار يسروا لكافري على أن يعود العام القابل أكن يداو شكرا من زوا ويخلوا لكم مكة زبر مش مكة ثلاثة أيام قوانا أخو وتجعل النبي شريا لشكرا يداو liqalayin umratin dun biyan umra wa khafu alla tafi quraishan su mutanen da suke tare da annabi sahabbai suka ji tsoron cewa wannan alkawari da aka yi za a ba annabi maka kwana uku kada quraishiyawa su ki cika alkawarin mai qatiluhum su yaki kama annabi wa kariya almuslimuna musulmai suka ji kitalahun yakin su fil harami a hurmi da harma wa sharil haram wato bayan manzo Allah ya koma Madina shekara na bakwai manzo Allah ya mabarki ya shiga ɗakin Ka'aba ya yi dawafi a shekara shida na hijira mabarkin annabi kuma gaskiya ne annabi ya kama hanya da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu don ya je aikin umra don lokacin hajji ba a fallanta ba da suka zo hudaybiya kusa da makka ana ce wurin yanzu wadi fatima sai sahuhan garin makka suka fito suna jiban jama'a annabi da duwatsu da kibawu manzo Allah ya tsaya wurin ya ce to aje a sanar da mutanen makka ba ya zo yaƙi ba ne ya zo umra ne a lokacin ne an ce ne tashi ka je ce ka in na je ba zan fito ba akwai gaba tsakanina da suwa ne ana ka kai kansa yana Usman aka ce ya Rasulullahi gaskiyar magana wanda zai je ya fito lafiya shine sai na Usman shi mai zaman lafiya ne da kowa annabi ya dauke shi ya ce to ka je ka gaya mutanen Makka to ya shiga to a can inda ya shiga din sai aka fara shele cewa ai an kashe Usman manzon Allah ya tara sabai ce kun ji an kashe Usman ko to in an kashe usmanu ba mu zo yaki ba wallahi sai mun yaki to sai suka zo suna mu baya mun yarda mu mutu don kai ya rasulullahi kowa mi ka hannu shine laqad radiyallahu anil mu'minina idh imanu katat jaratu wa lima bi qulubihim to don annabi nuna ba kai sai na usmanu ba sai dauki hannunsa na dama yace to wannan daman na wani usmanu ne hannun kuma na wani shi ma ne masa mu baya wannan yasa suka ce ma annabi ba dai zai shiga garin ba dalilin mu in ka shiga garin yanzu a ji muna faɗa da kai ka shiga ka da lafiya ai ka ce mu a yaƙi kenan a zauna a rubuta sulhu ka je wa baɗi ka dawo za mu bar maka garin kwana uku idan mun bar maka garin kwana uku kwana uku na gama maka fita ka bamu garin ya to shi kenan to sulhu da aka yi a wannan lokacin sai zama alkhairi aka ga yaƙi aka ce a bar yaƙi shekara goma a ciki ma har aka ce a yi rubutu a ne rubuta sulhu tsakanin muhammadu rasulullahi da kafaran da ƙuraishawan maka suka ce a sa muhammadu dan abdullahi don ba su yadda da rasulullahi ba da an sa bismillahi rahmanir rahim suka ce a shafe bismillahi rahmanir rahim bismika allahumma suka sani ali ya ce bari in share rahmanir rahim ba ku zo da ya share amma muhammadu rasulullahi aliyu ba wanda ya sai ta ya share ai mu ba mu san annabi ne ba da mun san annabi ne da ba mu hana shi ba ya ce to ni na san annabi ne hannuna ko ba zai sha rasulullahi ba to manzo Allah yana son zaman lafiya ya ce shi kuma baya rubutu bai san barkin ne araba ya ce ali gwada mai inda bakin rasulullahi yake ya nuna mai zai share da kansa ya ce sai dai ka share ba aliyu wannan ne da shekara ya dawo za su zo suka ce to ya rasulullahi waɗannan mutanen ba su da hankali kar mu je su canza alkawari idan mun je suka ce ba za su hana mu ba za a yi yaƙi gashi haramun ne a yi yaƙi a kaba haramun ne a yi yaƙi a harma da haji yaya za mu yi kenan laifin ya yawa idan ka yi harma da haji ba a faɗa ba a yaƙi in ka ɗauko harmi ba a yaƙi sai Allah ya ce a a a a wa qatilu fi sabilillah an ba ku dama ku yi yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah allazina yuqatilunakum wanda suka yaƙe ku daga kafirai amma ba wala ta'taddu alaihim kar ku yi shishige bil ibtida'i bil qitali in ba su taba ku ba kar ku taba su amma in sun taba ku bismillah inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu shishige al mutajawizina masu ketare ma hudda lahum abinda aka yi masu iyaka wa za wannan mansuhun an yi nasiyansa bi ayati bara'a a wani kauli ko munin Allah ya ce waqtuluhum ku kashe su وتذرهم أن تكفروهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين waqtuluhum ku kashe su haisu zakiftum duk inda kuka same su an ce wannan Allah ya ce a baya kar a yi shishigi amma wannan ya nuna cewa kuma a kashe su duk inda aka same su kamar wannan ya dauke hukuncin wancan ke wa akhrijuhum su ku fitar da su min haisu akhrijukum ta inda kuka fitar da ku a makka aye wa qad ilmin an aikata haka amal fatai a shekaran fato makkata Allah ya ce ai wal fitnatu ashaddu min al qatl fitna ma'ana shirka ashaddu ya fi girma min al qatl daga kisan da kuke ganin laifin sa fil harami a cikin harami aw al ihram alladhi ista'zamtu wanda kuka girman sa amma wala tuqatiluhum karku yake su inda al masjid al haram a wajen masallaci mai alfarma ai fil harami a cikin hurumi hatta yuqatilukum har sai sun yake ku bayan qatalukum bi in sun yage ku a ciki ko da aka ana ku faktuluhum ku yage su fihi a cikin sa fi qira'atin bila alimin bil af'al salasati yace wa in qatalukum faqtuluhum wa la taqtuluhum shine yace bila alimin kadhalika al-qatl wal ikhraj hakanan yadda kisan da fitarwa yake jaza'ul kafirin sakamakon kafirai kenan fa'in dawo idan suka duke suka kame anil kuma gabarin kafinci wa aslamu suka musulunta to wannan kuma maganin kisa ya tashi fa'in Allah gafurun rahim Allah mai gabara ne gare su mai rama nuna wa qatiluhum ku yake su hatta la takuna fitnatun har dai a rasa shirka zama ba a samu shirka ba wa yakunu dunillah ibada ya zamo ga Allah shi kadai la yu'badu siwahu ba abota maulinsa fa in ta'u in sun hanu an shirki gabanin shirka suka bar kafirci to kuma musulunci fala ta'taddu alaihim karbu shishigi akan su dalla ala hadha fala udwana idan da katalin aw ghairihi illa ala zalimin sai akan azzalimai ومن انت وان يعنو فليس بظالم ما ظالم ولي فلا عدوان باششي اكنسي
أشار له رجال العالم والرماة النساء ومن هدى عليكم فأتت عليه مثل ما وتقول لها اعلموا أنها مرتدين فاقتلوهم سبيل الله ولا تقوا أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
الشهر الحرام وتامي الفرما المحرم مقابل من دوران تاريخ وتامي الفرما فكما قاتلوكم فيه كما إن سك يجيك أشكي فاقتلوهم كشيس في مثله أسكن مثال وفي رد أن يرد لاستعزام المسلمين سبب ganin girman musulmai ya za a yi yaƙi a hurumi to idan ku ba ku yaƙe su a hurumin ba sun yi sun yaƙe ku a hurumin don lokacin ɗaya ne mamani ta da walhurmat jamu hurmatin wato alfarma ma yajibu ihtiramuhu abin da gina ma shi zama wajibi akwai kisasu an yi kutassu bi misliha idan turkat ana yin kisasi da makanjinta idan an keta wato hukuncin hikimar shari'a abu mai daraja a bashi darajarsa idan aka zubar da darajar sai ya zama arha misali idan an yanke ma mutum hannu za a ba da raƙumi dinari 500 hannu wannan amma kuma in yi satin rukunin dinari sai a yanke shi to shi ne wani yana challengin musulmi ya ce yadun bi hamsin mi'inin asjudin gudiyar ma ba da haƙuli a sirub dinari wai hannun da in an yanke za a biya dinari 500 me yasa kuma yau aka ce a kan rubu'in dinari a yanke ta me ya kawo haka to hikiman ubangiji wadda aka yanke tana cikin amana amanan ya sa ta yi tsada wannan kuma da ta je ta yi sata ta sozarta amana ta yi arha sai ake cewa izul amanati a galaha wa arhasaha zillul khiyanati fa fahimu kimatal bari ai buwayan amana shi yasa hannun yayi tsada an same ta a wurin aminci aka yanke ta shi yasa ta yi tsada shi kuma wancan an same ta a wajen ha'inci kaskancin ha'inci ya mai da ita banza ta koma a rubu'in dinari ka fahimci to shine Allah ya ce wal qurumatu isar idan suna ganin cewa yin yaki a haramin makka haramun ne kisan kai haramun ne to ai wanda yake ta alfarman watan a cikin wannan watan shi ma ya ja ma kansa kaskanci sai a kashe shi dan shi ne maka an ce man da halahu kana amin wanda ya shiga amintacce ne to idan ka keta alfarma a wajen sai kuma amincin ya dauke saboda ka shiga zirin khiyana wata kula ku ji tsoron Allah fil intisar a cikin taimako wa tarkil itida da barin shi shige walamu kusan walamu kusani annallaha cewa Allah mal muttaqin yana cikin yana tare da masu Allah bil awani da taimako wa nasr da taimako wa an bi fi sabilillah wa shiyar a cikin wa gairihi jihadi da waninsa wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka karku jeba kanunku alba'u za'idatun wala tulqu aydiyakum akace bi aydikum ila ta'alukati zuwa halaka anil halaki bil imsaki da kamewa anin nabaqati gabarin ciyarwa fil jihadi a cikin jihadi aw tarki aw tarki ko barin sa li'annahu domin rashin ba da dukiya a yaƙi abokin gaba yuqawi yana ƙarfafa al'aduwa abokin gaban alaikum akan ku wa asinu ku kyautata bin dafa kadiri ciyarwa wa gairiya da waninta inna allaha allah yuhibbul musinina yana son masu kyautatawa ai yusibu yana saka musu
وأتم الحج والأمور لله فإذا أتمتم فما شكر من الحديث ولا تعلموا رؤوسكم حتى يزل أهلهم وحدة فمن كان منكم مريضا فعلى سرهم فعدة من أيام فعدة من صيام لو ترك لو تركت له المسك فإذا أمنتم فمن كان مستعبد واجب إلى الحج ومن شكر من الحج فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة زارعكم تريد عدة كاملة ذلك لمن لم لا ذلك لمن لم يكن له امر المسجد الحرام
Allah subhanahu wa ta'ala yana maganan annabi ya zo umra an shi ya dawo wajen biya aka ce in sun ta masu su ma masu to sai Allah ya kawo hukunce hukunce wa timmil umrata ku cika lan haji lil umra lillahi don Allah adduhu ma ku ba da su bi hukuki ma da hakokinsu fa ina wazirtum mun'itum an itmamiha idan kuka dauki harma sai aka hana ku shiga makka saboda abokan gaba aka hana ku cikawa bi aduwe to ba laifi Allah ne bai da ku yi ba ku ba da matsayi sana min alhadi alaikum abin da ya sauwaka na hadaya ya tabbata alaikum akan ku huwa shatun shine akuya wala ta'liqu ru'usakum karku aske kanunku ay la tata'allalu karku warware hatta yablugha al-hadiyu al-mazkur sai hadayen da aka ambatan ne ya kai mahillahu wurin da yanka shi halarta haisu yihillu zahu wa makanul ihsar shine inda aka tsaye ka inda shafi wai zo za a yanka fi a cikin sabiniyyatin tahalluli wai farruq araba akan masakai wai gatsubi to lokacin da aka hana annabi kenan dole zai koma sai bade zai dawo sahabbai sun yi bakin ciki matuka ga su ga ka'aba a hana su ya za a yi haka sai na umaru da yake mai zafi ne ya zo ce ya rasulullahi wacce mu kai ba annabi ba ne ce ni annabi ba ma kan gaskiya ce muna kan gaskiya abokan gaban mu ba ka san ƙarya ce dan me za a ba mu kaskanci ga mu ga ka'aba a ce ba za mu shiga ba ka ba ce kai mabarki ce to umaru da nace maka nayi mabarki na ce maka bana ai ban ce maka bana ba nayi mabarki za dai mu shiga amma ban ce maka bana ba ya kama hanya zab zab zab abubakar eh wai mutumin ne da muke bi ba kan gaskiya bane ce kan gaskiya ne shin ba annabi ba ne annabi abokan ba kan manna suke ba sai suna kan manna ba ya yi mafarki ya ya yi mafarki ba ce eh to amma ya ce maka bana sai na bakar bawa wajen baya wajen amma saboda imaninsa ya ce ai bai ce maka bana ba sai kuma hankalinsa ya kwanta ya taso mazala ya ce to sai mu koma kowa ya tashi ya soke abin hadayensa duk sahabbai suka ki tashi to sannan ya tashi ya je cikin ɗaya daga iyalansa ya ce na ga abin da ban taɓa gani ba a cikin mutane na yau bai ka gani ya rasulullah na ce kowa ya soke hadayensa ya aski ba wanda ya tashi suka ce ya rasulullah hankalin su ya tashi ne soke naka kowa zai yi sai manzo Allah ya soke hadayensa yana kama aski kowa kuma sai ya kama ya yi gaba ɗaya to shi ne Allah ke gama wannan hukunci na nan da za ka tashi za ka je maka kana kan hanya sai aka tsare ka abokan gaba ko wani abu to yadda annabin nan ya yi kai ma sai ka yi daga inda aka tsare ka aka ce ba daman zuwa shi kenan in kana da abin hadaya sai ka yanka sai ka yi aski sai ka koma wannan da Allah ya baka dama ka dawo ka yi to shi ne Allah faman kana minkum maralan wanda bai da lafiya a cikin ku aw bi azamin ra'si ko yana da cuta a kansa ka kamlin kaman kwarkwata wasu da'in da ciwon kai fa laka ya aske fi da hirami a cikin harma fa fidyatun alai fansa ya tabbata a kansa fansan na min salamin ko azumi li salasati ayyamin kwana uku aw sadaqatin bi salasi asirin ko ya sadaka da sa'i uku min galibi kotil balade marin jayin abincin garin alati ta ce mataki na bisa matakai shida auna sukin ko yanka akuya zabo shati aunin nan anan litta khairi na zabi ne wani kabihi man halakarin gairi uzurin to an ce idan kwarkwata ya da mutum ko da ta yawa har ya kai ya yi aski to abin da zai yi kenan sai malam ya ce to wanda ya aske ba tare da wani hanzarin ba ba to shi ma an riskar da shi shi ma abin da zai bari kenan ko ya da masakai uku na ko yanka akuya domin shi wanda ya da gangan ma aula bil kafara shi bi dacewa ce ya kafara wa kaza haka nan man istamta wanda ya tamattu'i bi ghairi khalqi ya ji dadi ba da aski ba kamar dimi sa turare wallo sa da daura tubabi wallo ne da sa man da uzurin saboda hanzari ya gairi ko nan sa وإذا أمنتم العدو إذا كن أمنتي لأبوكان غابا بأن ذهب ولم كنتي سمتي أو لم تكن كوكو بابو ومن تمتع استمتع بالعمرة وأن يجد إلى عمرة بسبب فراجه منها بمحظورات الحج أبو بوهر عن الحج إلى الحج وحج أي الإحرام بأن يكون يكسن شهارا ما يحرم بها لحدثية أشهره أو تنينسا فما استيسر من الحديث كما عند أكسني أجي نية سينا لنوي أخو أكوي إفرادي شيني مدون يجي مكة يا نية إنزيش مكة يا نية أجي كأي shine in ya shiga ba zai cire kayan haraminsa ba har zuwa ranar da za a je har ba a dawo shi ake cewa ifrani akwai haji tamattu'i tamattu'i shine kamar yadda muke zuwa a nan kasan watannin haji ya kama ka je cikin zulkida misali sai ka je kai umra ka gama to umran nan za ka cire kayanka zuwa lokacin haji kamar kana gida to nan dan jin daɗin da za ka yi a tsakanin kwanakin saboda ka shiga harma ka fita kuma a watannin haji ka cire riganka in kana da iyali ma kowa komi ma zai faru a wannan lokaci to sai aka ce haji tamattu'i to wannan din ma ya jawo maka yankan rago saboda watannin haji ne ka yi umra maimakon ka jira haji sai ka cire rigan ka zama kaman kana gida shine Allah ya ce fa man tamatta bi umratihi ila alhaji wanda bayan ya gama da umra ya ji daɗi zuwa haji yan kwanakin nan to zai ba da matsayi tara min alhali to wannan na biyu kenan shine tamattu'i akwai kirani shine hana haji da al'umra mutum ya zo maka ya ce Allah na yi niyan haji da umra ga baki daya sai masu aiki daya kuma a guda biyu idan ya shiga maka da irin wannan zai je ya dawafi dawafin kudumi kenan zai je ya yi sa'ayin saba da marwa sa'ayin saba da marwa nan shi ne sa'ayin hajji shi ne sa'ayin kubra zai je ya arfa in ya arfa ya dawo ya gama to shi ma zai ba da hadaya wannan hadisi ya kawo to shi ne alkurani ke gaya maka haka idan ka je a wannan watannin ka yi tamattuhi to za ka ba da masai tsara min alhali ya zuba wa alaihi wa huwa shatin ya zuba wa ba da lirami bihi walabin da abin da ya fi yankina yawan na ranar suka faman lam ya je wanda ya je irin haka bai samu hadaya ba bi fakadin ya saboda rashin hadaya an fakad zamani ko bai da kudin da zai hadaya fasiya musalatati ayyamin azumin kwana uku ya waje ba kansa fil haji ay al halin harma fa yajibu ya waje ba shine irin yayin an yi hurma ya harma قبل السابع gabanin kwana na bakwai min zulhijjati daga zulhijja wal amalan abin da yafi qabla sadis gabanin na shida likara ji saboda karhancin sauyewar arba azumin ranar arba mana idan yayi irin wannan baya da kudin da zai yanka hadaya to shi tun bakwai ga wata sai ya shiga harami ya azumi ranar bakwai ya azumi ranar takwas ranar arba dama ba a yin azumi wasu kuma suka ce a ko takwadin ya yi hada ranar arfa amma wal'ablalu wal'ablalu abin da ya fi kabla sadis ne kara shi saboda karancin azumin ranar arfa walajin samuwa bai halatta a azumci kwana biyu na ayyamar tattalin kwana biyu na bayan sallah ba ala a sanyi bisa mafi ingancin maganganun shafi idan ya yi uku wata batin bakwai idan rajatun idan kun koma ila waɗanda kun zuwa garin ku makkata au gairi ya korinta wakila an ce idan fargatun yin kun gama min afalin hajji daga ayyukan hajji wa fi iltibatun anil gaiba idan kun yi uku a lokacin hajji kuka koma gida kuka yi bakwai maimakon hadayen da ba ku samu kun yi ba don rashin hadayen ko rashin kuɗi in an hada da uku da aka yi na can a hajji da bakwai Allah ya ce tilka ashiratun kamilatu wancanan ka goma cikakkiya jimlatun takidu na maƙula zalikal hukumu wancanan ka hukunci almazkuru na abin ambato min wujubil hali na wajen wajen hadaya aw siyami ko azumi alaman tamatta bisa wanda ya tamattu'i liman lam yakun ahluhu halil masjidil haram ga wanda bai zama mazaunin masallaci mai alfarma ba wato in iyalinsa suna a makka to wannan babu komai a kansa bi an ya kuno su kasance ala duna marhalata ne ba su kai marhala biyu ba min alharami daga hurumi inda shafi fa in kana idan ya kasance bala dama ba jini a kansa mana in kana da iyali a makka kai mazaunin makka ne kai wannan umran ka cire kayanka daga baya ka zo kai aikin haji to wannan hadaya ba shi a kanka na wani waƙama ولا صيام فلا دواء عليه ولا صيام وإن تمتع قودا يتمتع وفي ذكر الآل إشعار cewa da yake aluhu halin masjid haram sanarwa da sharadin mazaunin makka shine ma'anan in iyalinsa na wurin ba wai in kaje da iyali ba yana so ya nuna maka cewa alqur'ani yace liman lam yakun ahlul muharib manzil arad sai ka ce to ai na zo da matata tunda matata tana nan ai hadaya bai kama ni ba kenan a'a ana nufin wanda yake zaune a makka shine ake nufi na malama za mu kabla shirin haji da zai zauna gabanin watannin haji wala mai saurin bai zama mazaunin maka ba wata mata a yi ta matu'i to adin ki zalika hada yana kansa wawo ahadu shi ne ɗayan maganganun imamu shafi wasani a wani maganar la wal ahadu cewa ahadu nan kinayatun kinaya ne anin nafsu garai wa ulhika bi tamattu'i bi ma zikira anin sakar da tamattu'i fi ma zukira cikin abin da aka ambata an riskar da alƙarinu mai kirani wahuwa shi ne man a harama wanda ya harama bil umrati da umra da haji ba an tare a wani rikinin hajji ko yin shigar da haji alaya a kan ta kamar dawafi gaban dawafi wata kula ku ji tsoron allah fi ma ya marukun bi cikin abin da allah ke horon ku da shi wani haku yake hannun ku anu gabaninsa wa alamu ku san allah cewa allah shadidul iqab mai tsananin azaba ne liman khalabahu ga wanda ya saba musu
alaju ashurun ma'lumat wa qara bihin hajj fala yafsa wala yusib wala jidal fil hajj wa tabarrun khairun ya lamuna تقوى وتقوى يا أولي الباب ليس عليكم جناح لن تملكوا مثلا ربكم فإذا فرغتم منها فانظروا لها عند المشعر الحرام واذكروا قواعدكم فينفذوا من حوله إلى الضالين
Alhaji ashirin ma'aluma shi lokacin haji watanni ne sanannu bai bai halatta ka ji aikin haji in ba a waɗannan watannin ba ka'aba na nan inda yake arfa na nan inda yake sayin sabarwa na nan inda yake amma allah bai yarda da cewa ka yi haji ba sai a lokutan da ya aji shi ne ci ashurun ma'aluma shawwal watan karaman sallah kenan ashurul haji sun shiga sai zulqada sai ashru layalin min zulhijjati kwana goma na zulhijja wakila an ce kullu dukan su to waɗannan watanni ne idan ka ɗauki harma da haji za a ce haji yayi amma da za ka je cikin ramadana ka ce ka yi harma da haji bai yi ba don ba watannin su bane inji Allah faman farala ala nafsihi fihi na hajja wanda ya fallanta ma kansa don Allah ya ce man istala a ilayhi sabila sai ka samu istila din ka je ka fallanta ma kanki kenan bilirami da yin harma bihi da shi falara faso daga lokacin da mutum ya yi harma da haji an hana kusatan mata shine jima'un ba jima'i a ciki wala fusukan ba kuma fasikanci kamar sabon Allah wala jidala ba husuma fil hajji a cikin haji wa bi qira'atin a wani qira'a bi fatil awwalaini wani qira'an ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji amma nan ya ce falaraba sun wala fusuku walmuradu abin nufi da cewa laraba salafu suka laji dala a wurare hukun nan an na hayu ma'ana in kayi harma da aji an hana ka haɗu da mata an hana ka sabi allah an hana ka husuma a cikin haji har malamai suka ce mutum mai yawan sha'awa ne ya je da matansa a raba su don kan hajin ya baci wa ma ta falo abinda duk kuka aikata min khairi na khairi ka sadakatin kaman sadaka ya alamu Allah Allah ya sani fa ijazikum ya saka muku bihi da shi wannan kenan sai aka wani hukunci kuma wa nazala bi alil yaman wannan ayan da za a karanta ya sauka ne akan mutanen yaman kanu yahujjuna bila zalin sukan je haji ba gururi sai su dinga barace barace a hanya fa na kallan alal nasu zama nauyi akan mutane Allah ya ce a'a wata zawwadu ku yi guzuri ma yi baiwa ma yi taka bihi su'alun nas abinda za a kiyaye roƙon mutane da waninsa idan za ka ji haji ka rike guzuri isasshe karka ce ai aikin Allah zai je a Allah ne ya ce a rage guzuri har ma yanda abin sayarwa ka je da shi ka saya ka sayar hajjin kananan kasuwa kuma nan wattaqu wani ku ji tsoro na ya ulil albab ya ma abota hankula zaul qul ma abota hankula laisa alaikun junahun babu laifi a kanku fi an tabtago fallon ku nemi arziki a wajen hajjin ku min rabbikun daga ubangijinku bi tijarati da kasuwanci a cikin hajji za ka ga waɗansu murare waɗansu mutane suna abinci suna sayarwa hajjin suna nan wani sha wancan kasashen Allah ce babu laifi gare ku ku ɗebi kayan sayarwa ku sayar wannan ayan ya sauka ne raddan li qira'atihim zalika an yi raddi ga karahancin haka suna gani idan mutum ya je haji fa idza afaltum min arafat idan kun gangaro daga arba to abinda za ku dinga yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lillahi da du'ai ku tsaya du'ai inda al-mash'aril haram a wajen mashigan hurumi wa huwa jabalun shi mash'aril haram ne wani dutse ne a ƙarshen muzdalifa yuqalu lahu ana ce da shi quzahu wa bi hadisin annahu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ma'aiki ya tsaya bi a mash'aril haram yazkurullah yana ambaton Allah wai ruhu yana ta addu'a hatta asfara jiddan har wuri yayi haske kwarai muslim ya ruwaito shi wazkuru wa Allah ya ce ku ambace shi kama hadakum kaman yanda ya shirye da ku lima alimi dini ga alamomin kuntum min qabli ko da yake muhabbabatin innahu kuntum kun kasance lamina dhalina wallahi kuna cikin batattu min qabli kamin Allah ya shirye da ku ai batattu ne idan kun zo da wafin maya kuke yi ai turara kuke yi ku shafi gungi ku shafi wannan Allah ya shirye da ku ga yadda addini yake da aikowa annabi Muhammad summa filu ya quraish sannan ku ifala ku gangaro ya jama'an ƙureshiyawa haitu a falon nas bigiran da mutane su gangaro daga arba bi an take bu ma'aha ku tsaya tare da ita ma'amtan tarafu an don girman kai an yi kofi ma'ahu su ƙureshiyawa idan an gangaro daga arba ana tafiya inda mutane suka tsaya su su koma gefe can to ce ai su ba za su tsaya tare da waɗanda ba su da azali ba su ne masu azali su ne su tsaya a munzali ba to Allah ya ce a'a inda mutane suka tsaya ku tsaya wurin shi ifala ɗin nan ma'ana an kwan an kwatanta shi da kwararar ruwa ne duk wanda ya je maka in ana gangarowa arfa ɗin nan in kaga jama'a kansu dai suna tafiya kamar ruwa na gangarowa shi sa ce a filu min haifu a falin nasu ku yi ifala wato ku gangaro to wannan dawafin ne an zo sai a ce dawafin ifala wasu ma ni tartibi na bin zikiri a cikin ambaton Allah wasu firullah ku ambaci Allah min zunubi kun daga zunubanku inna Allah gafurun Allah mai gabara ne lil mu'minina ga mu'minai rahimun bi rahma bihim da su
وإذا أمرتم ملائكتكم أن تقولوا لا أن ذكركم ورأتم أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وله في الآخرة حسنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النير أولئك هم لهم نصيب مما كسبوا ولهم سريع الحساب.
فاذكروا الله فإذا أنا فإذا أفلتم أديتم مناسككم idan kun ba da ibadodin hajjinku bi an ramaitun kuka je fi jamratul aqaba jamran aqaba lokacin da aka gangaro daga wannan dawafil ibala za a zo muzdalifa a hada magriba da isha a kwanta kuma a ɗibi dutsen nan na jifa a wurin a wuto inda annabi ya tsaya mash'arul haram wanda da ake ganewa yanzu ba ba alaman wurin a tsaya har gab da addu'a gabda asuba ana addu'a sannan kuma a iso ainihin minade in an zo mina sai a jefi jamratul aqaba shine Allah ya ce addaitum manasikukum bi an ramaitum jamratul aqaba shi aqaba din nan wurin jifan shedan ne guda uku na farko shine aqaba na biyu sa na can karshe kuma shine na uku to wannan za a fara jifa nan nan Allah ya ce in kun jefi wannan jamra kuka yi dawafi wasaqartum bi mina kuka tabbata amina a sauran kwanakin da za ku yi don jifa to ga abinda Allah yake horon ku ku yi fazkurullah zikiri za a dinga yi shi sama aka ce mu ma da bamu je ba a gida a dinga zikiri bayan kowane sallah din to ku ambaci Allah bi takbiri was sana'i kabbara da kirari ga Allah ka zikirkum mu'aba'akum kaman yanda kuke ambaton iyayenku kama kuntum tadhkurunahum inda faraji hajjikum a hajjin jahiliya a wannan zama da ake yi kowa zai tashi ne ce ni ne dan wani ubana wani kakana wani yana fahari ni ne dan wani kai kai ne dan wani Allah ya ce to yanzu Allah za a ambata ku ambaci Allah ne kamar kamar da kuke ambaton iyayenku in kun gama haji kuna fahari to yanzu Allah za ku ambata kai ma ambaton Allah yafi ashadda zikran yafi tsananin ambato min zikirikum daga ambaton ku iyawun su an yi nasaba ma ashadda alal hali min zikran al mansuma na uzkuru zikran idan law ta'akhar anhu da an ce zikiran ashadda da ya zama su ba gare shi to sannan abubuwan da ake roƙa a wajen sai Allah ya kawo mutane sun kasu kashe biyu akwai wanda abin da ya dame su duniya akwai wanda ya dame su lahira akwai lahiran da duniya ya dame su to a wannan wuri lokacin zikirin nan akwai waɗansu mutane minan nasi man yaqulu wanda yake cewa rabbana atina nasibana fid dunya Allah ka ba mu rabon mu a duniya shi kullun duniya dai Allah ba ni duniya bai wuta wallah ce za a bashi fiya a ciki amma wa ma lahu fil akhirati min halak bai da rabo a lahira ba irin addu'an mu'mini ba kenan amma addu'an mu'mini shine man yaqulu minhum man yaqulu akwai daga cikin su wanda yake cewa rabbana ya ubangijin mu atina fid dunya hasana ka ba mu ni'ima a duniya wa fil akhirati a lahira ka ba mu hasanatan aljanna waƙina ka kare mu daga azaban wuta bi adami dukhuliha rashin shiganta wa hadha wannan bayanin lima kana alayhi almushrikuna bayanin mushrikai kenan masu cewa rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya masu cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bayanin halin mu'minai kenan wal qasd fi abin nufi da ambaton waɗannan guda biyu alhassu kwadaitarwa ala dalabin da khairai darain neman alkhairin duniya da lahira kama wa'ada kamar yadda Allah ya alƙawari bi sawabi da lada alai akan sa da kauli da cewansa masu cewa hasanatun bid dunya wa bil akhirah ulaika lahum nasibun wadannan suna da rabo lada min ajli ma kasabu saboda abin da suka aikata min alhaji na haji da du'ai wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi ne yuhasibul khalqa kullahum zai hisabi malitta tun daga farko har karshe fi qadri nisbi naharin a cikin rabin rana gwargwadon rabin rana abin ne sai ce fi qadri ayran nan ba rana irin na duniya ba dare ba rana to amma za a kwatanta kamar rabin rana Allah ya gama hisabi daga kwanukan duwa irin ayyamin duniya karkace ayyamul akhirah don Allah ya ce rana ɗaya a wajen sa inna yawma inna rabbika ka alfi sanatin mimma tawaddun karka ji Allah zai yi sabi a rabin rana ka ce shekara 500 kenan a'a wannan kwanan naka dai da kake gani mai awa goma sha biyu sare'ul hisabi Allah zai yi sabi kamar daga karfe zuwa shida zuwa sha biyu ya gama a wajen momini zai ga haka wani kuma wanda ba momini ba zai ga kamar ya fi zaman duniyan ba haka dai Allah mai sare'ul hisabi ya hadisin saboda hadisi da ya zo bizalika wancan nan
والمقرنة بأيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا يسمع عليه ومن تأخر فلا يسمع عليه ولتجد واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون ومن لا تريد من قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه وهو على كل وإذا تمنيت بذنبي تبذل بها قلوب فلا تولنك والله لا يحب الفساد واذكروا الله وأنبش الله بالتكبير da yin kabbara inda ramil jamarati lokacin da kuke jiban jamarori ranar farkon nan ranar goma za a jefi akaba ranar sha ɗaya za a jefi guda uku da na farko da na tsakiya da na ƙarshe ranar sha uku haka ga wanda zai ta ajeli Allah ce ku ambaci Allah lokacin jamran nan fi ayyami ma'aduda ce ai ayyami tashriki a kwanukan cin nama wato kwana biyu kenan ومن تعجل وان دي غغوتا استعجل بالنفر من منا bayan ya kwana biyu fi yaumaini ai fi sani a cikin kwana na biyu ayyamin tashriki ba da ramin jimarihi bayan jifan jamransa fala isma alaihi ba zunubi a kansa da gaggautawa wa man ta'akhara wanda ya jinkiri ta ba ta lailatul salis har ya kwana dare na uku wara ma jimara waje bi jamrorinsa shi ma fala isma alayhi ba zulmi akan sa bizalika ayyuhum muhayyaruna fi zalika amma su zabi akan haka ko kai kwana biyu ko kai kwana uku wa nafil ismi kore wan zulmin nan liman taqallaha ga wanda yaji tsoron Allah a cikin hajjin sa li annahu alhajj duk mai tsoron Allah nan shine mai haji na hakika wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum ku ilaihi zuwa ga Allah ne tusharuna ake tara ku a lahira wai jazi ku ya saka muku sai Allah ya gama da wannan sai ya kawo misalin wani munafiki munafiki ne ya zo gaban annabi zakin baki kusa kusa da annabi Allah kuma ya san ba mumini bane sai Allah ya ce wa mu'minin nasi akwai daga cikin mutane man yuji baka qawluhu wannan maganganunsa zai kayatar da kai za ka zaci cewa na filayatun duniya a cikin rayuwar duniya amma wala yu'jibuka bil akhirati ba zai kayatar da kai a lahira ba don me li mukhalafatihi li itiqadihi abin da yake faɗa a baki ba shine a zuciyarsa ba lahira zai sha mamaki wa shidullah yana shaidar da Allah alama fi kalbi abin da ke zuciyarsa annahu cewa shi muwafiqun ya dace da maganarsa alhali wa huwa aladul hisam shi mai tsananin husuma ne shadidul qusamati laka mai tsananin husuma gare ka wali atba'ika da mabiyanka li adawati da gaba da kai shi wannan munafiki shine akhanasu ibnu shuraikin kana munafikan munafiki ne kulul kalami bai dadin baki lin nabi sallallahu alaihi wasallam in yazo wajen annabi ya lubu ya rantse annahu mu'minun ai shi mu'mini ne wa muhibbun lahu masoyin annabi ne fa idni majlisahu ya kusaci majlisan annabi fa aka zama Allah Allah ya karyata shi mai zalika saboda gaba da annabi marar ya taba wucewa bizarin da shuka da jakuna na sashin musulmai fa anaqahu ya kona shukan wa qara halailan ya soke dabbobin da daddare qala ta'ala Allah ta'ala ce yanzu wannan ne zai ce masoyinka alhali ga aikinsa wai za ta walla in sarrafa anka in ya bar wajenka sa'afil alli zai tafiya a cikin bannin ƙasa don ya sulun ya banna fiha a ciki wa yulikal harsa ya halakar da noma wa nasala da 'ya'yan dabbobi wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son banna ila labihi bai da da shi ba wanda ya ce zai karbi wazifa inda yake in an karba ba a bari ba a haɗawa da wani ba a ziyaran wani wani ba ci jane ba ba wani abu ne ɗarika ba isi gifari salati la ilaha illallah sharuɗan kenan idan ka je duk inda kake an baka ɗarikan ci jane Allah ce a karbi a'a ai ba azumi dama an ɗauke masa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayami ukhra akai karatu mai wanda bai da lafiya ko halin tafiya an ɗauke mar azumi ya sha magani in ya samu waraka ya kidin da ke kwanukan da bai yi ba in azumi ya wuce ya biya abin da ke kansa ke nan
akwai matsala wannan mata dalilin ta shi ke nan sai mijin ya mutu sai matar ta mutu sai mijin aka zo da raba gado ta bar dukiya da gonaki sai aka ɗauki gado da kima kawai suka ba shi
mun tausaya ne ya ke yawan tsara
ai ai kara zai yi duk abin da ta bari ba gado da katifa ba yana da rabi in dai ba ta da yaya in kuma tana da yaya yana da rabin rabi rubu'i in ba ta haihu da shi ba to ko ba ta haihu a wani gida ba ba ta da da ko da shi ko da wani in tana da da ko da shi ko da wani tana da rabin rabi wato ɗaya daga hudu idan ko ba ta haihu da shi ba ba ta taba haihuwa wani ba ko ta haihu sun mutu to yana da rabi ba maganin gado da kaji ba wani da kai kara a kawo shi kayan shi
wannan samari da ke rigima inda da baki aka fara rigima a kan da yaushe na yaushe shi ke nan a shi ɗaya da wuta da ke so da ya daro da wancan ya ga zai shi har ya kai musu safara ya fara yankan shi Mm.
da ya gudu da Allah ya ba da sa'a ya kuma kuma ke rike shi Mm.
sai fatan bashi kuma ya doke shi to hanyar hadari ke nan to Eh.
ya magana ta fara ne ba ka fara dafa usa'ili ke dafa usa'ili ke idan mutum ya ɗauko makami zai kashe ka ba a ce ka tsayawa wai ka kashe shi shi ya fara shi ya ja maka shi shi ya nemi ya kashe shi ya same shi ba wani ana ce mashi daf usa'il shi ba ya je ya kashe shi ba ne ya je ya kwaci kan
wannan saboda daɗin zama da mata da miji sai tana mishi wani ko lokaci ya ta ɗauki kayan shi da wanke mishi to nan nan sai ya zo da wanki ba shi ke ne ya ci wata mutunci ne wata wulaƙanci to wannan wani su ma su biyo wanke mishi a'a ba a ce mace ta yi maka wanki ba ta yi maka hidima dai na ɗaki na abinci gyaran gado da sauransu sai dai in ya zama nahiyan ku al'adan kenan amma in dai ba al'adan nahiyan ku bane karka zalunce ka dan naki maka kila ka ba ta haushi ne ta canza saboda haka ka lallashe ta ku daidaita yin wankin yin maka wankin bai ɓaci ba lada za ta samu amma baya cikin sharaɗin ta yi maka wanki to da haka in ka bata maka rai ba duka za ka yi mata ba lallashi za ta yi ta ci gaba in ta ki ci gaba ka kai wurin wanke ka biya ko kai da kanka haka magana wannan ya zo kan da magariba ne ya samu na tare da kai to in ya tashi ya zai kira mawar da biyu idan mutum ya samu raka ɗaya biyu ko sauran biyu ya wuce shi to zai tashi idan liman ya yi sallama ya kawo raka ɗaya da fatiya da sura idan ya kai wannan raka ɗayan sai ya zauna don lokacin shi ya samu biyu duk wanda ya samu biyu a sallansa zai zauna a lokacin ya samu biyu to kaga ya samu zama a na farko ya samu zama a na tsakiya sannan ya tashi ya kawo na ƙarshen shi ma na ƙarshen zai fatiya da sura don an tsere mashi a raka'an farko ma'ana shi fatiha shi ya zama a ƙarshe ah, fatiha da sura kuma sun zama a raka'a biyu na ƙarshe shine kalal qaula wa banal fila Ah, kalal qaula wa banal fila ya biya magana ya gina aiki ya gina aiki ya biya abubuwan da yake tsare mishi
haka magana wannan kare ya fitar da kansu da kai na'am to wai yana iya ɗaukar da kan ya ba ma ya mishi ko kuwa yana iya ba mata mata wanda ba ta da gudu
ya ba mata mara miji dai baban nasa sai ya fi sai abin da kai zai bin da shi ai bai kamata ba zakatul fitri ana so a ba mutumin da ba da shi ne wato musulunci yana da tausayi ba a so ranar sallah kowa shine manzon Allah ya fallanta ga wanda suke da shi su ba waɗanda ba su da shi shi yasa ma aka baka dama ya halatta ka fitar tun ana gobe ko ko da an ce an ga wata yau din nan ka fitar ka aika ma wanda ka san ba su da shi don su ma su waye gari da farin ciki su ci abinci a gidansu ranar sallah ne manzon Allah ya fallanta to babanka in ma da shi kai ko a cikin naka ba za ka ɗiba mashi ba ka bar babanka ya zama bakiri yana jiran ka ai bai dace ba saboda haka wanda baya da shi amma babanka ya ce ma ka ce da shi dole in baya da shi ka ce da shi dole don haka ba wai in baka bashi amma bai kamata ba ba shi ya kamata ka ba ba fakirin da yake kusa da kai
akan wakalla wannan sako ne daga mutanen Angosia, Kirista Angosia, suka ce suna wa malam godiya kan kokari da yake na wannan karatu Allah ya saka mai da alheri. Allah ya saka ma Allah ya ba da alheri. Allah ya jiji ka malam. Allah ya raba ka da gaskiya. Shi ne wanda Allah ya raba ka da gaskiya. Wannan tafiya da zafi Allah ya saka ka lafiya ka dawo lafiya.
to wanda ma bai samu ya je ba Allah ya bashi ranar mu ma Allah ya tabbatar mana Allah ba mu lafiya zama lafiya da zama lafiya Allah ya dada mu yadda da aiko mai yaji wani kurakuran ba da salatul fati الحمد لله رب العالمين